almajirai eh mai karamin karfi ba abin da zai ce ya taimake shi ba irin wannan rayuwa ta mata zamani ba yanzu ka je birane almajiran ake kamawa almajirai sun zama matsala nan a kama almajiri ina a kama almajiri ba haka bane idan almajirai sun daina karatun qur'ani duniya tashi zai yi annabi yake tayin kiyama ba zai zo ba sai an rasa wanda zai ce Allah Allah Allah Allah sai ta da duniya almajiran su ne a dan duniya ba kama su gwamnati ya kamata yi ba a hirya musu tsari tsari za a shirya wani irin tsari za a hirya malam wane wannan malami ne ya malami ne mutum nawa ne a ƙarƙashin ka mutum ɗari ne sai a rubuta mutanen da suke ƙarƙashinsa almajiri wane da wane da wane da wane to saboda zamani idan wani abu ya faru kai maka sani ka kiyaye almajiranka gwamnati za ta kyautata muku sai a ga a duk ƙasar nan almajiri nawa ake da su Nijeriya tana da almajirai miliyan ɗaya ko miliyan biyu. Tana da malamai dubu ɗari biyu. Kowa a yi can tebur a sa sunansa. An sani idan wani abu ya faru a guri kaza a kama shi. Wanda ya laifi sata ya yi. A'a wani bazuci ya yi wani abu ba daidai ba. Sai a kama kai almajirin malam waye ne. Malam waye to yake na almajirin za a kama malam waye eh. za a yi wa almajirin ka hukunci kai kuma da ka sake kamar almajirin ka ya laifi akwai doka a kanka ya kai ne kuma su kurin kuma a zan zauna yayi wanda ya zo a su zauna waje kurin ya za kowa ya zo ga inuwa can yamma ku bar su yawan shiga ɗin sai ɗaya da karatun mu ku kyale su yayi Allah musu albarka to sai ya haka mi tsari wanda ya kama yi kuma duk wanda yake ƙasar nan bai bi ƙarfin hukuma ba ba za a ji a kama mutum kurma ji a ɗaure ba idan an kama yi da laifi to abin da yariya ya nuna a ɗau wannan yaron ƙarami a kai yi kotu a hukunta shi idan ba zai iya zuwa kotu ba a kai malamin sa a matsayinsa in an kama malamin shi malamin ya san uban yaron ya je ya kawo iyayensa in bai san hukunci ba hukuncin da za a yi wa ɗan aiwa iyaye yaro yana ƙarƙashin kotu amma kurin ko ba ku san yaya dokan zama da almajiri yake ba yaya tsari yake ba kuna sai a rarraba mutane a kama to an kama ya aka yi kuma an je kwana kaɗan kuma an ɗan baku naira ɗari biyar biyar ku sake ba ba so kuke laifi ya daina ba yadda kuma za a kama almajiri haka za a kama ɗan boko haka za a kama ɗan islamiya haka za a kama ɗan kafiri haka za a kama ɗan kowa dokar ya zama daidai akan kowa kana mulki ba za ka gane cewa ka kira malamai su baka shawara ba kullum sai kace za a kama almajiri ka san matsayin almajiri gurin Allah kuma almajiri duk ba za su taru su zama masu kyau ba amma baka sani duk ba za su taru su bata ba duk inda aka samu mai kyau za a samu mara kyau duk inda aka samu mara kyau za a samu mai kyau haka ne kuma duk mutane ba a iya musu kuɗin goro to me ya kamata a yi mai laifi za a duba a hukunta a bar wanda bai da laifi a zauna to amma yanzu wannan kaman almajirai da suke sun ɗauka abin mai sauƙi ne za su jawo kansu bala'i kuma duk mutumin da ya hau mulki baya ji da masu yawara cikakke wallahi in kai wasa ba za ka iya zama mulki lafiya ba yaro karami garin kama almajirin za a kama yaron da bai da laifi wanda bai da laifi din ne ya ce ma Allah ya zabe ka mutu akwai wanda a duniya ya ji daɗi shaddada bin ad shekara nawa ya duniya dubu har jin daɗin ya sa ya ce zai yi aljanna garin neman inda za a yi aljanna shekara ɗari uku aka nemi inda ya dace za a yi aljanna a shekara ɗari uku aka samu gun da ya dace aka yi aljanna ɗin irin yadda ya kamata ana gina aljanna ɗin shekara ɗari aka yi bayan aljannan ya ginu aka ɗauko 'yan mata daga italy aka zo aka zuba kusan dubu sha biyu aka je farisa aka ɗauko 'yan mata kusan dubu ɗari aka zuba aljanna aka je raja aka ɗauko aka zuba duk duniya aka karaɗe budurwai in shekara sha biyu sha uku aka kammala aka yi tatuwa aka yi komai kowane dibino an masa fanci da zinari da azurfa ya kira fadawansa mutum dubu ɗari in kana kusa da sarki zai ce zai baka aljanna ya ba wannan tiket ya ba wannan tiket da haka lokacin shiga yayi an ji za a yi ga aljanna sai ga almajiri maraya yana tsaye a wuyansa akwai zinare sai sarkin ya ce ya kai aka bar yaron zinarin wuyan yaron nan ba jefa mun shi aljanna ba dole a karba a ji a zubar a kama a wuyan almajiran aka fincike aka je aka jefa an je bakin aljanna yaron ya ce Allah wannan kafirin da kai yake ja kai alƙawari duk wanda ya cuci wani za ka bi kadansa ka san an cuce ni to Allah ina neman haƙƙi na gunka almajirin ya daga ya addu'a jibrilu Allah ya ture ce da kamun tsawa ce kai duk mutanen sun mutu a dalilin mutum ɗayan wannan duka sun mutu a kan mutum ɗaya tal to mulki ba shawara ba kirawo malamai su nuna ma yaya yake kurin abin da ka sa gaba ka ce hini kalamari ba zai ce ba dole ne sai an kirawo an nuna ga abin da ya dace mai laifi an kama shi idan ba a hukunta shi ba abun Allah an yi laifi kuma wanda ya yi laifi daban wanda za a kama daban Allah zai bari suka ce yayi wal azizu inna lahu abban shaytan kabira inna lahu abban shaytan kabiran fa kula hadna makana inna naraka min al muslimin قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون annabi yusuf ba suka je wal azizu inna lahu abban shaytan wannan yaro daga kama baban mu ya tsufa ka sake shi ka kama wani yace ma'azan ana neman tsari ga Allah an nakuza illa man wajadna mata'ana inda ga mai laifi zan kama mana laifi wanda na kama yi wanda na sadda da kaya na gunsa yi zan kama dan me yasa zan kama wanda ban sadda da kaya na gunsa ba to saboda haka ba zai yiwu a shari'a komai ake bi a ga waye mai laifi waye mara laifi kuma a ɗauki abin a kai a ƙarƙashin kotu kuma duk ƙasar nan ba wanda ya fi ƙarfin kotu sai a hukunta shi idan yaro ne bai sa ɗora ya hukunci ba yana da waliyi waliyin sa malami malamin ya ga za a hukunta shi dole ya nemi uban yaron ya kawo haka ne to amma muna sanar da ku idan an matsa ba zai jawo alkhairi ba masu bol suna buga ba a kama su ba masu wasan banza suna yi mashayin giya a otal suna yi karuwai suna nan a koma a ce wai za a kama almajiri a ce wai wannan shi ne musulunci a sa ka a wannan layi kai ka yarda kai kana tunani kar yan kasan waje su zo wasa a ga almajirai suna yawa a Nigeria a ɓata ƙasar ai da almajiran aka gyara ƙasan ba don addu'an almajiran ba ƙasan da ba za ta zauna ba kuma almajiri ya zo gidanka bara wannan nan gaba zuwa ake bara ma a daina idan mutum ya zo gidanka ya ce a bani saboda Allah da annabi to ba ruwanka da wani abin da ya zo ka ɗauka in akwai kuɗin ka bashi mun ba ku labari ku duba littafin da ake kiransa da Ilyawul Ulumuddin na Abu Hamid al-Ghazali ya kawo shi wani bawan Allah ne da matarsa yayi sabon aure da amaryarsa suna zaune suna cin tuwo nan ga kazan su ajiye sai almajiri ya ce a ba da sadaka saboda Allah da annabi sai matar ta kalli mijin ta ce mai gida yaya in ji kadan da rabu da shi mu ba ya ne ce kar a bar shi kar a bar shi kai sai baka ba mu guri sai kore shi ba ba ya tuwon ba bare kazan ina mata kun fahimta shi kenan almajiri yana barin gidan Allah ya ɗorawa wannan mutanen gidan talauci mai gidan masifa da Allah ya bara ɗora masa na talauci duk dukiyarsa ya ƙare bayan dukiyarsa ya ƙare ya tsiyace ya saki matarsa bai tsaya iyalan ba dole ya koma shi ma bara yake gida gida wata rana yi ne gidan da ya kora almajirin yana bara ya je wani gida Allah ya kaddara gidan da ya je ziyartar da wani mutum da sabon amaryarsa ga kazansu a gefe ga tuwonsu in su gaba cin tuwo za su ci kazan yadda ya kora haka ya zo ya tarar sai ce a bani saboda Allah da Allah ya yi bara sai matar ta ce mai gida ya yace aba wanci a bayi mana da matar ta dauko yace a qur'ani cewa lan tanalul birra لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم yace a Allah ce wai ba za mu zama na kirki ba sai mun bada wanda muke so ai ba to muke so ba wannan kazan da muka ajiye an jima za mu ci shi muke so ki dauka zan ki bashi matan tana marmari ta dauka zan ta kai wa almajiri kaza su kutum ta bayar ta tafi da marmari ta dawo da kuka sai mijin yace wance me dalilin da kin dauka zan nan kina marmari kin dawo kuma kina kuka tace mai gida tunawa ne da ina da wani mijina a baya mijin nawa da almajiri ya yi bara yana can a ga kazan yi tuwon ma gani ne ya hana aka wayi gari yau ba ma tuwon ba kazan da ake ji kai ka bayar shine ban mamaki da na je na ba da kazan sai na ga aye mijin nawa da ya kori almajiri ashe shi ne yau yake bara na bayi kazan shi ne na dawo da kuka sai mai gidan ya ce to yanzu ke da mijin naki kun san wanda ko kora ya ce ya ce to ai ni ni ko kora ai ke da mijin naki ran nan din ni kuka kora Allah ya ɗauka ran na zai ba wa almajirin ya ɗauki wannan zai ba almajirin matar ta da yake gadara aka ba shi to ya za duk mutum ya zai ce a bani kurin da dama ka bayi shi ma ƙaryar rayuwa baka san yadda zai zama ba shine Allah ya ce wani maziki ne gaba kaɗan وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا wani almubazzaranci kuna ɓata kuɗi tabaziran ɓatawa Allah baya son ɓata kuɗi dan akwai ayar da ya faɗa ya ce allazina idza anfaqu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Allah madaukakin sarki ya ce wala taj'al yaddaka magalulata ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مهسورا Allah baya son almubazzaranci Allah ne idan an faku in kuna ciyarwa in ji Allah lam yusrihu ku daina barna wa lam yubtiru kada ku yi rowa in yayi kaɗan kana ba iyalanka abinci kaɗan kaɗan to talaucewa za ka yi kuma idan kana musu yawa abincin ana bata wani ajeje nan ma talauce wanda ya za sai a nemi tsakakakiya kar abincin yayi kaɗan kar yayi yawa Allah ya ce ku zai a haka kuma Allah ya ce wala tajal yaddaka magalulatan ila wuluya kar ka sa hannunka a nan ka zama rowa kadai kake yi wala ta bazu da ku an ce ka daga ka ce duk dukiya na zan bayar a haka ma zai ja talauci ka rike gaba daya zai ja talauci ka ba da duka zai ja talauci kuma duk gidanka in ka yaga gidanka ka sa ido dan idan ka ga burodi a jefe ka dauke in ka dauka dan Allah ya ji daɗi ka cinye ka kira 'yan gidan ka zazzage su dagarce a birnin iraki haka ya faru allah bai ruwa iraki ba kwana arba'in aka yi daidai duk wani wali na malami a iraki ya roƙi allah ruwan ya gagara to wani malami ya higa alwa ya ce to bari mu gane me muka yi wa allah ne malamin da ya higa yana addu'a sai allah ya sanar da shi gari yana wayewa malamin ya ce ku zo mu je gidan wance aka je gidan wata mata aka je aka kwankwasa gidan ta buɗe wance eh mun roƙi Allah kwana arba'in mun rasa ruwa a yan matsala yana gurin ki ki gaya mana abin da kika yi ke ne da matsalar ta ce ba abin da muka yi ta muna miki alkunya ne za mu faɗa rana ta za ɗanki ya yi kashi ya ce da ya kika kaɗe ta ce da gurasa a ina gurasan yake ce a juji kaza ce to zo mu je aka je ga gurasan da kayan aka ce ɗauki ki cinye dai ta ɗauka ta cinye aka ce Allah mun tuba Allah ya saki ruwa sai da aka yi sati ana yi shi Allah in ka taba shi sai yi abin da mutane miliyan za su yi ga bala'i to a gidanka kar ka sake ka gani nan burodi a jefe nan cincin a jefe nan wani kwai nan wani menene kai wai har ka ce wai wannan wadata ne ka zagi mutanen gidan da gaske kul ka ɗauka idan aka bar abu ɗaya dan an nuna an isa Allah in ya tayi sai ya fishi dan wannan duk kuɗiya ce to yi ne Allah ya ce wala tubzir tabzira a daina walakanta abin da na bayar walakantawa shi Ahmad Tijjani yake ya sa dan dariƙa na kar ya sha saba ne hikima ya ce a ya ce ni na ga bata kuɗi ne bai kamata ya sha saba ba wani shi ne alamu ɗariƙar Tijjani ya ce shehu ya ce bata kuɗi ne ba ma wannan ba duk abin da zai zama bata kuɗi a shari'a musulunci bai yadda da bata kuɗi batawa ba ka tata yana daga cikin almubazzaranci shan giya yana daga almubazzaranci zina yana daga almubazzaranci duk wani abu da ba zai taimaka a addini ba idan zai taimaka a addini ya fice gona da iri ya zama almubazzaranci to Allah baya so rayuwar wannan a garin kyautatawa sai a ji a tsiya ce a garin rikewa ma kuma sai a ji a tsiya ce to yi Allah yana so komai a yi tsaka tsakiya ne Allah yake cewa mu إن المبذرين كانوا إخوان شياطين وكان شيطان لربه كفورا almubazzari na kaga masu almubazzaranci da kuɗi to ikwanin shaidani suna na kan tabarkin shaidan wa kana shaidani shi shaidan kahura mai butulcewa ne da rabbihi ga ubangijinsa وإما تردن suka tarjuwa faƙun lahum ƙaunar mai yamma tura.
ko bai yaushe ne turi zan na aro ma Allah ya ce duk lokacin da muka bujiro muku alama da kuri na milal urbi na yan uwa wa ma ba da hu ibtiga rahmatan min rabbika mutum yazo gunka yace yana neman wani rahama da Allah ya maka tarjuwa yana sa rai da ya tali dalabar rizqi can tajiruhu ya ce fatali minu na arziki yazo ka dauka ka bashi fa qul lahum qawlan maysura idan yace wane ba ni da abin suna ba ni da abin aure damin da ya kama da wannan ba kyaran mutum ake ba kaulan mai sura eh wane eh abin nan da ka nema ba ni da shi amma Allah ya bani zan baka eh zan yi iya kokari na ko kuma ba za ka iya wani kai hakuri babu ne wallahi kai hakuri da Allah da shi da nayi sai ka faɗa ka tsaya amma kada dan mutum ya tambaye ka ka fara faɗa ka fara wani menene irin wannan zai jawo bala'i ba karami ba eh mutane da yawa suna da wannan pa pa pa pa pa pa pa pa pa da ka tambaye mutum zai ta da malin rigima ba irin sa mun samu labarin wani malami ya ne duguri aka yi shi babban malami ne wani hurabin irin na zamani ya faru aka kama almajiransa mutum tara aka ce aka makalla kowane mutum ɗaya biyan sa dubu ɗari sai rantsuwa ya ce billahi lazi ba shi da kuɗi da abin da za a yi ajiya musu da dare waye gari yana wayewa sai aka ɗauke masa kuɗi naira miliyan uku yanzu ya tara almajiransa guri ɗaya ce to ku zo an ɗauke min kuɗi miliyan uku manyan almajiran suka ce malam gayi an kana da an kama suwa ne da suwa ne ka ce baka da sisi kuma ka ce an ɗauke ma miliyan uku ya ce a ni dai an ɗauke mu nan da na yi ɗauko ƙur'ani ya ce duk ku zo ku rantse in ba ku bane kuka ɗauka ya ce wallahi ba zai yi da sai da ya rantsar da duk almajiran sai ɗauke zai ce baba fa ni na ɗauke kuɗi in na ɗauka to yanzu me amfanin sa baba kuɗi ni na ɗauka naira miliyan uku ni na ɗauka kai ne shi kenan ina Allah to shi yasa shi rayuwa da abin da kake ka tsaya kan gaskiya yanzu wannan kunyar kaɗai da yana da tunani a duniya ya ta ishe shi ka rantsar da mutane ba haƙƙin su ka ce ba ka da yi Allah ya baka ka rantsa akan ba ka da yi ɗanka ya ɗauke miliyan uku ba san abin da ya bari a ciki ba kuma daga baya ka rantsar da wayannan wannan ko ba yadda ka iya da shi to yi ne Allah ya ce duk wanda ya zo nema gun ka fa kullahum qawlan mai sura in akwai ka bayar kuma idan Allah ya muku ni'ima ku daina tara kan ku freezer kullum kar ka ce ba za a ganka ba ka fito ka zauna a fili akwai ka bayar in babu ka ce babu shiken amma ni mutane ba na so su ganni sai su addabe ni to kai ka jawo kanka eh ai ba wanda zai iya da mutanen sai Allah ko eh sai ka zauna in akwai kai in babu shi kenan ko ya dawo alƙawari ka cika in ba za ka cika ba kar ka dawo alƙawari to Allah rayuwar da yake so mu rayuwa kai kenan eh amma idan ka ce kai dole ni ai kaza kaza to an gaya ma kai za ka iya dama taimako ne sai akwai za ka yi ka fito ka zauna wane za ka min kaza za ka min kaza in ya kama ma abin dubu goma ka ɗau naira ɗari biyar ka bashi ka ce gaban da ƙarfi na iya idan wani ya kama ma na dubu ashirin ka ce ga ɗari biyu abin da zan iya kenan shi kenan sai ka zauna amma da sharaɗin naka ne amma idan dukiyan talaka kake sata kuma kake musu bijimta ma aikin banza ne eh dan duk wanda ya saci dukiyan talaka billahi ne idan yayi sadaka ba shi da ladan sisi eh ladan wanda ya sata za a bai ai ba nasa bane a ya kyauta da kayan wani kyauta da kayan wani mugunta to saboda haka ba zai yi ba sai in naka ne halal din kamata kun amma na wani ne ko miliyan 100 ka sata kai sadakan naira miliyan 100 ba kana naira 1 na lada a to da ka sadakar musu kaya ka ba su kayan sauri ko gane ba yanzu agogon ka ne wannan ya faɗi ko ne ɗaukan ba wani na ce na yi sadaka in ba ka mana ai ba ai shi kenan wannan shine taimakon ko to Allah ya gane da mu wannan shine ka'ida na Qur'ani ne Allah yake cewa ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما Eh, ماسورا.
dama mun fasara ayan Allah yana cewa kada ka sa hannunka a wuyanka ka makure kana rowa kada ka saka dukkanin saka sai ka zama abin zargi abin fidda rai إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
inda rabbaka sana ubangijinka yanzu da rizga Allah yana yarwata arziki liman ya sha ga wanda ya so waya kadir wanda ba yi da fifi ma haka Allah ya so da shi idan Allah ya ba mutum arziki son sa ake Allah ya ce wanda na hana shi arziki shi ma son sa nake kowa da irin san da Allah yake masa so da haka babu ruwan Allah in ka ga ya hana ka son ka yake idan ka ga wancan an bayi son sa ake kuma kowa da irin nasa san idan ya hana kan mai yiwa zai ya baka dukiyar ta sanadiyar dukiyar kai ga wuta to in Allah ya duba ka kuma sai a hana ka dukiyar wani kuma sai a ɗau dukiyar a bayi ta sanadiyar dukiyar ya ga aljanna wani kuma Allah ya ga dama sai a hana yi dukiyar ya kasa haƙuri ya san cewa Allah ne ya hana yi ya yi har ya yi kafirci ya yi da Allah ya sa ya wuta wani kuma ana yi dukiyar a sanadiyar ana yi dukiyar sai ya ga aljanna dan an yi wa wannan malamin tambaya Ahmad bin Hanbali Allah ji ala gafata mana eh ala gafata mana aka ce mutum ne yake da dukiya hako ne gara ne ya samu gudunan Allah ya bada lada alfarman manzon Allah to san da zuwa mana Allah ya bada lada Allah ya saka mutum ne yana da dukiya bayan Allah ya baye dukiya yana kyauta yana sadaka wannan mutum ne yana da dukiya bai da dukiya Allah ya bar karau wanne wanne ne yafi kyau wanne Allah ya fi so sai Ahmad bin Hanbal ya ce da a baka dukiya kai kyauta kai sadaka gwara a barka talaka baka da titi abun Allah ka fi daraja aka ce Imam Ahmad a dubu magana nan da yi mutum ne Allah ya bai dukiya zai yi kyauta zai yi sadaka a yi Allah ya hana yi dukiya ya zauna ya fi ya ce wallahi Allah ya hana yi dukiya ya fi ka uku ya ce me dalili ya ce a cikin dukiyar da aka bayi wani ba na halal ba ne kuma idan ya taye rabo ba zai raba daidai ba to kar ma ya taba abin ya zo hannunsa babu shi din ya fi ya samu ya ce zo ba shi da ko sisin ya fara ce yana da kuɗin aka ce mai yiwa dukiyar da ya samu kowa ya ka ce to to in dukiyar na halal ne ya ce to ai halalu wa hisabu in halal ne a lahira Allah zai masa hisabi to in halal ne za a yi hisabi to ya zama ya rasa halal din mana ya zama ba hisabi aka haƙura to al'amarin Allah kenan in ya baka dukiyar jarraba ka za a in ma ka ba Allah da dukiyanka ya ga aljanna in ma ka kiban Allah ko abin da ya umarni ka ƙi da dukiyan a shiga wuta idan Allah ya hana ka kar ka damu son ka yi mai yiwa ya baka abin da ake tunanin ba za ka iya yi ba akan rasawan sai ka ba Allah ka zauna lafiya wani abu guda biyu da a gurin Allah suke shi ya san wanda zai ga aljanna da ya san wanda za su rasa sai dai kyakkyawan fata mu je innahu kana bi ibadihi kabiran basira innahu kana sarki Allah kana kaga ubangiji ga bayinsa kabiran sarki ne mai bada labari basiran Allah masani aliman bi bawa Allah yi ne masani da badanin bayi وظواهرهم ده ظاهر فيرزقهم على هذا المثال ينا أذر تباي غرغدا مسلاها غرغدا مسلاها الله كي من غودي مك abin da ake nufi da masala yanzu a karkarar nan idan ka mallaki kuɗi naira miliyan ɗaya fa ya isa a nan karkarar ka daina burin miliyan goma ɓarani ma sai su kai ka sai su kai ka ai a nan kaga yanzu aka bar ku masu kuɗin garin nan daga mai dubu ɗari uku sai mai dubu ɗari hudu sai mai dubu ɗari biyar ko to kaddara Allah ya baka miliyan ɗari ba masalaha dole ko ka bar garin ko ka zauna ka jawo wa 'yan garin bala'i amma idan mutumin kano aka baya miliyan hamsin miliyan sittin shi ya yi irin a garin san kai dubu idan kuma abuja ne an baka biliyan ɗaya biliyan biyu ya yi irin ka irin ka san kai dubu su ma Allah ya ce ko arzikin muke ya ce muna duba masala idan ba a duba ma masala a baka abin ma alkhairin ma zai juye zama bala'i to yanzu a rayuwar mu ba mu yi Allah godiya ba yanzu zan tambaye ka akwai mai zuwa ka jeji a tare a hanya sai ka je jeji in dare ma ka kwana a jeji ko to masalahar ce aka muku haka eh yanzu kowa ya dai a nan garin a gidanka yanzu mutum ɗari a gidansa ba kyaure ba kyaure wani ma kai ya zai sa ya tare ko to Allah ne ya duba rayuwar ya maka haka dan ka bauta masa idan an baka wani abin ai ko kyauran karfe kasa sai an cire sai an cire komai Allah ya yi daidai ne yana duba yanayin guri yanzu ruwan da ake mana na sama nan ruwan da za a yi legal na rana daya idan aka yi duk karkarar nan sun tashi aiki to saboda haka muna masa godiya yana duba rayuwar mu ya san yadda muke ya san abin da zai mana daidai yana auna mu akwai abin da in ya ba mu zai cutar da mu to duk abin da ya mana shine mai kyau Allah mun gode maka na'am ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لا ننبئهم وإياكم إن قتلهم كان شرا كبيرا Allah ya ce wala taqtulu auladakum ku daina kashe yayan ku bilwada da famanin iyali kashe da imlakin saboda tsoron talauci sau da yawa mutum sai ka ga idan ka duba yayan yahudawa yau mutum da yawa in dai ba yahude ne gaje za a ga daga ɗansa namiji sai yarsa mace eh abin ya zama kamar wani abin ado haka idan an ɗau ciki in ya mace ne aka haifa da farko to an sake ɗaukan cikin sai ya zubar in an sake ɗauka sai ya zubar an sake ɗauka sai ya zubar in aka samu namiji sai a bari shi gane ya ce wannan ya tasa da wannan ɗan nasa sun iya yi rayuwa a duniya a tsakani ya kai rai kamar hudu wannan rayukan kuma da Allah zai tahe su a lahira zai tahe su eh idan Allah ya tahe su a lahira wai zar ma'udatun وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت to a lahira sai ga yaro ya tsaya gaban kai sai ubangiji a ka- a tambaye wannan ubana ne sai ce kai wannan ɗanka ne sai ka ce eh a tambaye idan me yasa bai bari ta hanyar sunna na bayyana a duniya ba ina da cikin wata ɗaya ya kashe ni Allah ina neman haƙƙi na abun yaro ya tsare uba sai Allah ya ce ka san cewa fa haihuwan nan in haifa ni zan rayar kuma arzikinsa yana gona me yasa ka kai yana neman haƙƙinsa da baka bari ya zo duniya ba a tsare uba yayi tai yayi wannan dan wallahi wannan dan kaga ya barka sai ya sa ka a wuta ya sa ku kyaye kanku matarka tana da ciki na wata biyu ka ce za ka zuba ai cikin ko na yage ne dole a bari ya sauka ya zo duniya shi shegen ma ba yi laifin bai iyayensa ne ai ko cikin yage ne bai da uba in dai aka ce cikin ya zama ciki wallahi wallahi a bari ya zo duniya shi yake saboda ko yegen ne shegen ma in ya ba Allah zai shiga aljanna sai dai yawa yawan shegun ne ba za su ba Allah ba amma ko shege ya ba Allah dan aljanna ne to yaya matarka ta aure kun yi aure da ita dama mu amfanin aure a samu zuriya an ɗau jiki yawa har kwayan da za ta yana wata wata kai kake saya mata in ka ɗau jiki a zubar ni bana son haihuwa ni bana son wahala kai kuma aka aike ka ka tuna da kanka mana kai abin da aka yi ma dan haka maka kai ma mutuwa za ka yi kai din da gaba duniya ba ka tunanin kanka sai kai aka aike ka ai zai ka ce ai ni yanzu in yara suka min yawa wallahi wahala zan sha na rasa yadda zan yi saboda haka dole in gyara rayuwa na ba zan bari kuma ka ce a ji a juya mahaifarta ai ka cuce ta a layira wannan kaɗai ba ƙaramin bala'i ba ne ka aure ta ta haifar ma ɗa ɗaya ko biyu ta ce ba ta son haihuwa to wanda eh tunda ba kya son haihuwa gaskiya ni zuriya nake so bari in sake ki sai a je gun waliyin sa ai ta karba saka idan kuma kai ne ba ka son haihuwar to wace fa ni da ɗaya din da na haifa ya ishe ni mu je gun waliyin ki na hakura wani ya aure ki ku yi ta haihuwa da ɗaya ya ishe ne sai ka rubuta ka bata sai ka yi cigiya ina ne matan da ba ta haihuwa wata irin kamar kaskanya haka wanda ba ta haihuwa kai cigiya ko ka ba ka da ne shi ko sai ka aura amma dan adam ba abun Allah yana da daraja duk mutum ne ba a yin sa ƙasa da tiriliyan ɗaya duk dan adam da ya zo duniya tsadarsa ya fi tiriliyan saboda ku auna ku gani idan ido wannan ya lalace duk turawan duniya ba su isa su yi ido ba sai dai wani wanda Allah ya yi shi za a sake cirewa a sa kuma an kashe wani idan har ya lalace baya magana duk baturan duniya ba yadda zai iya mai da harshen nan yi magana ba isa ba leban baki wannan idan yana motsi ya daina an yanke gurin an sa fata na biyun ba zai yi motsi ba ba a sa dole a yi shokin wannan leban abin da yake wancan yi ba idan kunne ya daina ji Allah ya kai ya kunne duk duniya an taru ba za a mai iya mai da ji ba to Allah ya halarci kayansa da tsada ya yi dan kansa yadda yake son ka aka yake son kansa ka kai masa hi da kai ku zauna lafiya ko wannan bai kare kansa ba bai yi kayansa dan kansa haka ne kuma ka ce da Allah ba ka san rayuwarsa ka kai masa baka san kuma dalilin da ya sa ya kayansa ba bai kuma baka shawara ba ya yi kayansa ba ka ce ba ka so yanzu za ku hirya da Allah hmm? mai kuɗi ne kuna zaune a gidansa kuna zaune a gidansa kamar ku ɗari kuna aiki sai ji amerika ya oda motoci goma ya biyu sabi na miliyan ɗari ɗari sai ka hada guda tara ka kona ka ce wannan ɗayan ma ya ishe shi duk ka sa wuta ka banke masa aka ce ne ka ce ni wannan ne kurin wayannan bakakin motan ba na son kuma a gidan kake cin abinci kuma nauyinsa yana kansa nauyinka yana kansa cinsa cinka da shanka da na iyalanka ya kawo kayansa ka ce baka so ka kona wai dan Allah aura wannan da wancan yanzu zaman ka a gidan zai yi kana gaba za ka iya yin taranka ba akan wannan kuma sannan kana gan aure aiki kake ƙarshen aikin ka bai zo ba kana ga iyalanka za su iya rayuwa a gidan kana ga kai da mutumin nan zai ƙara yarda da kai ko mutum ne ma fa to yanzu haka ake wa Allah in zai yi halitta sai a kashi a kashi a rai ɗaya ciki ɗaya idan mutum ya zubar sai ya yi sanadiyan gigan ka wuta ba wayewa ba ne ba ruwanka zan ba ku samfar na abin da ba za ku iya ganewa ba abin da zai baka mamaki idan kana da yara ɗari yaran ka ne